والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين muna cikin baban nasiha Eh, muka ce nasiha ita ce abin da tsantsanta son alkhairi ga wanda wanda kake ma nasiha Eh, ko kuma ba shi haƙoƙin shi da suka da suka dace da shi Eh, da maka ba Allah maɗaukaki sifofin shi da abin da ya dace da shi to kayi nasiha cikin haƙƙin Allah. An eh? Am- Ba nasiha ba ne ba ko? A kai, babul amr bil ma'ruf. Wannan hanyar anil munkar. Eh, Babul amr bil ma'ruf wannan hanyar anil munkar. Umarni da kyakkyawa da hani da daga mummuna. Wace hadisi na hudu, anin Nu'man ibn Bashir. رضي الله عنهما النعمان ابن بشير بشير بابان shi duka sahabbai ne Allah ƙara yarda da su anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga annabi alaihi salatu wasallam annahu qala shi yace mathalul qa'imi fi hududillah yace kwatankwacin ko misalin wanda yake tsaye akan dokokin Allah baya wuce su yace wal waqi fiha da wanda shi kuma abka yake ci ba ruwan shi abin da ya ga dama yake yi ya ce ka matsali ƙaumin ya ce tamkar misalin mutane ne istaham ala safinatin wanda suka yi ƙuri'a ƙuri'a suna cikin kwale-kwale sai suka yi ƙuri'a ko kwale-kwalen hawa biyu ke gare shi akwai na sama akwai na ƙasa to suwa za su zamna ƙasa suwa za su samu sai suka yi ƙuri'a fasara ba abuhum a alaha sai wasu suka samu sama ƙura'a sai ta faɗo abin da suka faɗo cikin ƙura'a a sama cikin wanda za su zama saman kwale-kwale wa ba zuhun asfala wasu kuma daga cikinsu suka samu ƙasa yanan da aka yi ƙura'a su sunan suna cikin wanda za su zama ƙasa wa kanan ladina fi asfaliha su wani wanda suke ƙasa wanda suka samu ƙasa idan su taƙa min alma idan za su za su wannan ɗauko ruwa wanda za su yi amfani da shi wanda za su sha ko su yi wani abu da shi marro alaman faukahu sai sun hau sama sun hau sama daga can su ɗauko ruwan daga cikin teku mun gane ko? faƙalu sai suka ce lau'anna ya ne harakna fi nasibina harkan walam nu'diman faukana sai na kasu suka ce kai da mu rika cutar da su dama mun hasa mun abin hasa kwale-kwalen daga ƙasa sai mu rika ɗauko ruwanmu daga ƙasa ba sai mun hausa mun cutar da su ba a manzo sallallahu alaihi ce fa in tarakuhum idan suka bar su suka hasa kwale-kwalen nan wa ma aradu da abin da suka abin halaku jami'an su duka za su halaka gabaki daya wa in akhadhu ala aidihim idan suka rike hannunsu suka hana su najau sai su kubuta wa najau jami'an kuma duka su ma gaba ɗaya sai su kubuta nan me yake nihi lokacin da ake amru bil ma'ruf ana nahi anil munkar cikin al'umma cikin al'umma wannan zai kare al'umma daga halaka azaba azaba ba za ta zo muddin muddin kuna ma kuna nasiha indai ana ana nasiha wanda suke yin nasiha da ƙarhi da hannu su yi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda yake da halshe yayi wanda yake shi da zuciya ko yake yayi to in ana yin haka ko da akwai laihukan Allah madaukaki baya baya halakar da jama'a amma idan kowa ya shiru aka kyale sai musiba ta yi ta sabkowa eh wani gaman kuna ganin sai ku rasa ma menene ake ku ta ganin bala'i daban-daban saboda sojojin Allah yawa ke gare su mutum yana yana lissahi wani waje wani waje an kama shi yunwa cikin shi ma ta ishe shi ita ma duka ukuwa ce ko cututtuka da wasu abubuwa waɗanda waɗanda ba ku sani ba inda inda alhali inda an koma ga Allah ana nasiha ana amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wanda ɗaya ne daga cikin asas abun ga usul na addini wannan wanda akan shi aka gina addinin kuma nasiha nasiha na kusa da kai shine akrab ah? wa anzir ashiratakal aqrabin wanda kuke tare da shi din nan dai kaga abun abokinka ne ko kuma dan uwanka ne ko kaga laihi tare da shi kai kokari ka gyara shine nasiha shine abun ga amru bil ma'ruf din da ya kamata ka tsaya da shi ba wai dan ka zukatan ku su abun ga ya ji haushin ka ba sai a a kyale mutahi wannan baya baya gyara baya gyara al'umma sai dai mai da mutane mutum mutum baya kamar yadda ake ruwaita daga Umar radiyallahu anhu ce rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi Allah ya rahamci ba bawan da yake mini hadiya hadiya yake bani hadiya kyauta ta ta aibi na ya ga min dan in gyara ya man ya kyale kai kuma kana da aibi an ce masha Allah wannan kai wannan kamar zamanin salaf ka rayu alhali ko duka gashi nan yana gani yana ma mujamala wannan baya amfaninka sai dai cutar da mutum saboda asalin yabon mutum shi a gaban shi wannan yana ƙara sanya mutum ya fantare kamar yadda annabi ya ce faqad dhubiha zabahtahu ghayr sikin wani wanda aka yaba gaban shi annabi ya ce kayan kashi da ba tare da wuka ba saboda girman kai zai je ji masha Allah shi kinnahu ashe ashe ba dama ba san yabon mutum a gaban shi shi yasa ko da ana yaban mutane san a bari baya bayan rasuwar shi Allah ta abun ya taimaka ya mutu akan musuluncin shi a yabe shi amma yana nan wannan yaban sai ya zama fitina a gare shi eh amma an ga laihin shi a gaya mishi wannan shine abin da shari'a ta abun ga kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر wannan shi kana iya ce aikin ya yi kyau don ka shajja shi amma yabo wancan wanda ya shahi ɓangaren addini amma ko shi na wannan duniyar mutum ya deba masala amma yanzu ko cikin yara inda kana yaban wani kana kyale wani to adawa za ka haddasa cikinsu ka san uslubin da za ka yi ka wannan ba tare da ka wancan ɗin abin ga ka jarraha gudan ba kai masha Allah kai ai ka gaba kai da sauran ba ɗaya akwai matsala tun daga na haushin shi za su fara yi ta fara raba tsakaninsu yanan kuma ma'aikatan ne san abin ga usulubin da za ka bi ga wannan na tahfiz na karfafa wanda suka kamata a karfafa su kakka roshe aikinka da kanka sai to ba ka ce shi iya ba tsoron da bayanan suka sai wanda ya iya ne zo yi mu ba mu iya ba mu daman ba mu iya ba ya ce alƙa'im fi hudulillahi ta'ala mai tsayuwa da akan haddin abun ga iyakoki na Allah ma'ana ma'ana shi almunkiru laha wanda yake inkarin abinda ya ga ya wannan ya saba wa haddin Allah mun gane ko alqaimu fi daf'iha wanda yake tsayuwa akan abin da tunkuɗe ta ko izalata da kawar da ita dukan abin da ya ci karo da wannan me yake da suna da wannan dokoki na Allah wal murad bil hudud abin ne da hudud ma naha ma naha Allahu an abin da Allah ya hani gare shi da gare shi istahamu iqtara'u suka yi ƙuri'a alhamis ya ce na biyar an ummul mu'minin daga ummul mu'minin ummu salama hind binta abi umayya hudayfa ummul mu'minin ummu salama ita tarwaito wannan hadisin sunanta hind nan ya ka sunanta hind binta abi umayya shi ko abu umayya sunan shi hudayfa yana hudhaifa shine abu umayya ita kuma hind abu umayyan nan shine baban sunan babanta radiyallahu anha Allah ya ƙara yarda da ita anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo alaihi salatu wassalam yace innahu yace lalle annabi alaihi salatu wassalam yace lalle yusta'malu alaikum umara yace za a za a shugabantar muku da shugabanni fata'arifuna wa tunkiruna yace za ku ga abubuwa wanda kuka sani ma'ana wanda suka dace da shari'a wanda haka kuka san su haka addinin ku ya karantar wa tunkirun da abubuwa kuma na ƙi wanda suka saba wa shari'a ce faman kariha faqad bari wanda ya ƙi wanda ya ƙi ya ƙi abin shugaba ya ga abu ga shugaba wanda bai dace ba ya ƙi wannan abin amma bai kai inda zai wannan duk da ke zai zo faman kariha faqad bari wanda ya ƙi da zuciyar shi ta wannan ya kubuta wa man ankara faqad salim wanda ya inkari shi kuma ya ya kubuta sai dai inkarin yanda ya kamata ya yi shi in ya je gan shi ɗan musulmi ne shi abin ya je gan shi tsakanin shi da shi ya gaya mashi gaskiya in ya ga giya ce wata giya ma ya fasa kwalaban da wani wane ne tsakanin shi da shi da shi ne ya yi inkari nan biliyat kuma inkar wanda shari'a ta yarda da shi afdalul jihad kalimatu haqq inda sultanin ja'ir a gurin shi ba ba ka zo cikin mimbari abun kan mimbari ba ka rika sai ai shugaba yayi kaza yayi kaza kai kuma daga an je can sai ka sai ka manta duka wannan abubuwan da kake wani a mimbari yanzu ka ce me za ba ko me za ku samu lissafin ka kawai abin da za ka samu da maslahar ka ta duniya galibi wanda suke a kan mimbari suke caccakar shugabanni idan suka haɗu da su misalin haƙin suka suke biyu su ko wayanda suke bin hanya ta sunna idan suka je kamar yadda wani daga cikin malamai kitiya ya ce idan suka je wajen umara sai umara su ce ku kawai kullum tare da talaka kuke idan suka zo wajen talaka talaka kuma sai su ce kullum ku tare da shugabanni kuke kullum kare shugabanni kuke wajen su ko wajen shugabannin ko kullum abin ga maslahar talaka kawai ita ta ta amu to ka wannan sune malamai na na Allah rabbaniyun ba wayanda in suka je ba su dai maslahar su abin da yake hodi daban in ya hadu da shi in ya koma gehe da abin da yake hodi daban yace wa man ankara faqad salim wanda ya inkari shi ya kubuta inkari a bisa huskash a gaban shi abin ga da uslubin da ya kamata in mutum yana iya keɓanta da shi ya keɓanta da shi ba ma cikin jama'a ba in ta kama maslaha ta kama cikin jama'a a gaban shi kamar yadda abu sa'id da khudri yayi abin ga shi ma abin ga yi haka walakin man radiya wa taba yace amma wane wane ne mai sharrin wanda shi bai kubuta ba wanda wanda radiya ya yarda da abin da aka inda ba ba shugaban shi bane bai to zai kare shi ku ne ba ku gane ba ko partinsu ne partinsu ne kenan abu yana ganin munkar sai ya yi kokari ya juyo wuyan ya maida shi kyakkyawa to annabi ya ce wannan walakin wannan mai laihi wanda laihi yake a kan shi wanda yake abin zargi man radiya wanda ya yarda wata ba ya bi ya bi akan ƙarya qalu ya rasulullah ala nuqatiluhum bi ba sahabbai ka gani sahabbai ta suka yi annabi ya ce wayannan mutane wanda ta'rifuna wa tunkirun kuna ga abubuwan da kuke so da wanda kuke ya ce suka ce kai mu dau takobin mu mu yaƙe su inda annabi ya ce da ba sa jin tsoron wani amma da kaga sun zamna kalkashin su hajjaji su wasu abin sarakai masu zalunci amma ba su ɗauta kubban su ba suka yi haƙuri saboda aiki da hadisa nan ne ba don tsoro ba sun yi mujaranta can da cikin yaƙi ake ɗaukar su a kai su dubunnan mutane su ‘yan kaɗan amma kuma su ta yi yaƙi ba su ne za su ji tsoron mutum guda ba amma abin da ya tsada su a guri guda shine hadisan annabi alaihi salatu wassalam te qalu ya rasulullah ala nuqatil ala nuqatiluhum shin baza baza mu dauta kubban mu mu yaƙe su ba qala la annabi ya ce a'a ma aqamu fikum as-salah muddin dai suka tsaye da sallah a cikin ku nan dibo wannan riwaya bata ma ce ba wai in suka yi sallah ba ma aqamu fikum as-salah muddin dai sun tsaye da sallah ba ya sanya masallaci ba gashi nan masallatai ana sallah ba ya bari ana sallah ko da shi bai yayi eh amma a cikin wata riwaya ma sallah muddin dai suka yi sallah mun gane ko rawahu muslim muslim ya rawaito shi ma'anahu man kariha bi qalbi wanda yake da zuciyar shi walam yastati inkaran bi yadi bi yadin amma baya da ikon yin inkari da hannu wala lisanin ko kuma da halshe faqad bari'a min al-ithm wannan ya kubuta daga zunubi wa adda wazifatahu ya aikata abin da ke abin da ke kan shi nauyin da ke kan shi dan haka kakkace a to an ce an ce wai eh me yake suna ka je ka haɗu da shi niya zan yin haɗu da shi to tunda baka yi haɗuwa da shi ya sauka da kanka ai an ce a yaƙe ka hurai ko jihad dan me yasa baka zuwa ka yaƙe su dan baka da iko ko to wannan ma baka da iko yanda kai a cikin wancan nan ma kai hakan Allah baya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha eh kai abin kai abin da ke kanka kakka wuce ka ce dole sai kai abin da abin da ya karhinka dan banna ce za ka yi ba gyara ba ya ce wa man an kara bi hasabi takati wanda ya inkari daidai gwalgwadon ikon shi faƙa salima ya kubuta min halihil masu daga wannan zunuba wani zunubi shine zunubi na ganin mummunan aiki ba yi inkarin shi ba wannan musiba ce babba wadda take sanya saɓani tsakanin mutane kamar yadda ya zo cin hadisi ya ce wallahi manzo sallallahu alaihi ce wallahi za ku yi umarni da kyakkyawa kuma ku yi hani daga mummuna ko kuma in kuka yin wannan Allah zai buga zukatanku da juna ku ga bakwa ma ki junan ku kuna son wai da saboda ka a galaihinka kana son kai da kowa ku tafi da karshe sai ka ga zukatanku sun rabu kai ka yamma wannan yayi gabas babu babu ittifaqin tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana ganin su dai tare ne amma zukatan kowa da zuciyar shi da inda ta dosa wannan sakamakon rashin inkarin munkar yace wa man radiya bi fi'lihim wanda ya yarda da aikin su wa taba'ahum ya bi su fa huwa al-asi wannan shine wanda yake wanda yake mai sabo mai laifi yace as-sadis na shidda an ummul mu'minin lokaci da saurako wace an ummul mu'minin daga ummul mu'minin ummul hakam zainab binti jahsh zainab binti jahsh radiyallahu anha Allah ƙara yarda da ita matan manzo alaihi salatu wassalam wadda al'uwa wannan ta Abdullah bin Jahsh wanda aka kashe a Uhud ta annan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha ya shigo wajenta fazi'an a tsorace annabi alaihi salatu wassalam ko in ya tsorata ba wai harkokin ba mutane da abin halitta ke harkokin Allah su ke tsoratar da shi ya kula yana cewa la ilaha illallah yana cewa babu wani abin bauta da cancanta in ba Allah ba wailul lil arab ga sharri nan wanda ya huskanto laraba abin ga ko kuma abin ga kalma azaba ga laraba min sharrin kad iqtarab ga wani sharri na wanda yake ya cinno kai futiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi yace abun ga an buda daga wannan gini na wannan wanda aka rihe ya'juj wa ma'juj da su an bude wata kofa karama wadda kuma sanda daga ladda suka samu suka fasa wannan katangar shigowa za su yi cika duniya da banna ya ce wa hallaka bi usbu'aihi ko bi isba'aihi ɗiyan da karanta shi daidai ke zuwa wajen loga wajen takwas ke tara ke da kuwa cikin usbu ɗiyan da karanta baka hata ya ce wa hallaka bi usbu'aihi al-ibham sai ya ya wannan haka ya kafa wannan yatsun shi guda biyu al-ibham ita ce wannan babbar yatsa wallati taliha da wadda ke kusa da shi da ita ya haka kenan kama haka aka buɗa daga wannan katanga aka yi ƙofa dai kama haka fakultu sai na ce ya rasulallah ya manzala a nuhlaku wa fina salihun shin za a halakar da mu a cikinmu kuma akwai as-salihun wannan mutane na gari mutane na ƙwarai kala na'am manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙwarai kuwa yace idza kathura al-khabuth idan miyagu suka yawaita muttafaqun alai a wannan mudiba mu ga ni Allah ya ce eh manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan tace anuhlaku wa fina as-salihun wa fina as-salihun eh akwai bambanci da salih tsakanin salihun da muslihun salihi shi abun ga yana nan yana ta nafila yana ta ibada amma gidan gidan duka abun yaran suna waje salihun fi nafsi ghair ghair muslih li ghairi to wannan wannan ba shi ake ba shi ake so so ake mutum ya kasance salihi a karan kanshi kuma Allah yana yana kokarin gyara wani shi ba ya zamna shi kadai ba kuma duka kewaye da shi duka virus ne wanda ke amfani shine wanda yake kokarin gyara mutane asabi na hadisi na bakwai ana abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo alaihi salatu wasallam annahu qala iyyakum wal julusa fi turuqat annabi yace kashe dinku ku bar zama akan titi faƙalu sai suka ce ya rasulallah ya manzan Allah malana min majalisina but suka ce ai ban ma iya barin titunan nan namun don ba mu da gurin zama in ba su ba daga ɗakunan nasu a ƙumtace suke wannan ɗakin annabi alaihi salatu wasalam wanda in zai sujada sai ya kawar da ƙafafuwan Aisha radiyallahu anha ya samu gurin da zai sujada dakin duka dakunan nasu duka bai wuce ba wannan me yake da suna yanda zaka mike ba in kai sama kana taba bangon haka dakunan su suka kasance ba su kasance masu manyan dakunan haka ba قال نتحدث فيها a cikin su muke samun mu inda zamu zauna mu hira cikin akan titin nan dai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa idza abaitu in dai kun kiya sai kun zauna waje illa majlis sai kun zauna waje sai to fa a'tu at-tariqa haqqa ku ba haƙi ku ba hanya haƙin shi qalu wa ma haqqu at-tariq ya rasulullah suka ce ya manzo Allah wanne ne haƙin kuma hanya qala rabbul basari mutum ya sunkuye ganin shi ya kame ganin shi kai kasance duk mai zuwa mai amin ga tahiya duka ya san wane ne ke tahiya wane ne ke dawowa yana da tafasil wa kafful adha da kuma kare cutarwa don kaga wani abu na cutarwa akan hanya kaga wata kaya ka kawar da ita kaga wasu suna fada ka wannan kinsu kaga wani munkar ka canza shi daidai gwalgwadon yadda kake iya amma ba ka ce ba ruwanka ba kai ko kana zamna kan titi in ba ruwanka ka koma gidanka ka je ka zamna inda ba ka gani ba wa raddu salam da mai da sallama yadda mai da sallama mutum ya mai da yadda aka mai da mishi ko kuma hiye da haka hiye da haka ko yadda aka mai da mishi ba a ce salamu alaikum ka ce lahiya lau wa alaikum assalam wa rahmatullah wa rahmatullahi wa barakatuh ko amin amin duka ba baka wannan ba ya ma addu'a ka ce assalamu alaikum ka ce amin maimakon kai ma ka mai addu'a wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah ya ce akalla shi ka mai da mai daidai abinda addu'ar da ya maka saboda dibaka ga musulmi yanda suke Allah madaukake musu falala hatta a cikin gaiso kuma addu'a ce kuke ma junanku assalamu alaikum yanzu a wuni mutum ɗari sun ma sallama a cikin sa akwai na ƙwarai daga ya ce assalamu alaikum Allah ya karɓa shi kenan me ya assalam amince ya tabbata a gare ka in ka amince ya tabbata a gare ka me kake so bayan wannan amma ina kwana tambaya ce ka ce lahiya lau an ba da amsa kana lahiya ka yi tambaya an baka amsa mutum ya gabatar da wancan ya so abin ga ya kawo na urfi'in wanda aka sani wanda na abin ga na al'adai amma ga na addini can wanda wanda sunan Allah ne ha assalam abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ce ku yada shi tsakaninku in kuka yi shi kuma Allah zai sanya soyayya tsakaninku in abin da zai zama hanya ta shiga ku aljanna ya ce wa raddu salam amma yin sallama ita abin ga mustahabbi ce maidawar wajibi ce saboda tana daga cikin haƙoƙi kuma Allah ta yi وإذا حييتم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا أمرني الله أو ردوها أمرنيكم واجبيني واجبتيني yake nuna sai in ya kasance da wani abu da ya kawar da shi daga wajabci ke wal amru bil ma'ruf da umarni da kyakkyawa kana kan hanya wajibi ne akan ka kai umarni da kyakkyawa wan nahyu anil munkar kuma kai hani daga mummuna wajibi ne in baka iya ɗaya daga cikin wayannan abubuwan to ka koma gidanka ka zanna eh wannan haƙƙi ne da da hanya take ke binka lokacin ya tana akwai masu tambayoyi sati mai zuwa sai mu ida sai mu ida babin ko yana da yawa mu rage to sati mai zuwa sai mu ira dan sai mu tsaida akan karshen baban sai bayan azumi akwai tambaya game da wannan hadisin da muka dauka ma a kamu fi sala kamar sun tsaye da sallah ma'ana sun wannan ba su hana sallah ba ba su hana sallah ba su rika tsaye da a'a cikin amma ya zo cikin wata riwa ma sallau muddin dai su muddin sabon yin sallah nan dan su da su ake magana amma abin musibar ta shahidi ga kowa tun da ya jojo ma jojin suka zo wasa babban da larawa da wanda ba larawa ba duka kowa da kowa ne bone saboda wannan me yake da suna abinda ƙarshen duniya akan shirarul khalq duniya za ta tashi kan mutanen banza kenan wannan su kuma ya jujo majo suna cikin alamomi na tashin kiyama daga sun zo wannan zuwan wannan su wannan keta wannan katangar su hutu alama ce ta tashin kiyama wannan ƙarshen duniya zai kasance kenan idan suka idan suka huto kuma lokacin sharri ya yi yawa kenan galibin mutane abin ga lokacin da za su asirar shari ya abin ga ya gami abin ga duniya ga bakin ya watsu ko'ina kamar duk lokacin da ake nisantar wannan zamanin annabi duk lokacin da shari yake ƙara yaduwa sai an kai inda annabi ya ce la ta komu sa'a hatta la yi kalo fil ardillah in ka zo ka ce aka zo aka tambaya Allah babu wanda ya san ma wani abu sunan shi Allah sunan ma ba wannan ba yanda mutane za su kai wajen lalacewa a kansu ne kiyama za ta tashi yanzu duk komai abin ga fajircin mutum da waya ka inda bai san sunan Allah ba in daga an ce mai Allah ya san me ake ne to sun ba su ma san abin in ka ce Allah su ce mine ne Allah ba su ma san Allah ba ma min zamanin annabi ya ce illa wallazi ba da hu sharrun min babu wani zamani face wanda zai zo bayan shi sai ya hishi zama sharri sai zamanin da aka yi istifnai kamar zamanin abin ga zamanin da zai zo bayan kashe dajjal shi wannan zamanin ya yi zamanin da ke gaban shi ya yi ma wannan zamanin namu annabi ya ce tuba li aishin badal masihid dajjal madalla da rayuwa bayan masihid dajjal lokacin da kura da akuya za su yi kiwo guri guda babu wanda zai zalunci wani za a cika duniya da adalci bayan an cika ta da zalunci zalunci nan za ka wadda shi adalci ya ya maye gurin shi wallahi allahu ala wasu wannan shekha sadi rahimahullah yana da littafi ma shi wanda yana da littafi ma na manta unwanin shi shi ya ta akan cewa ya juja ma juji su ne shi nuwa amma wannan kuskure ne yana daga cikin akhta ne alaikun sana eh na biyu eh ya kalle su ko ya kalle abinda abinda ya shine ya rika tattanza wani gamin galibi abin ga ya juyo ta dama amma wani gamin kuma ya juyo ta hagun saboda duka ya tabbata daga wani gamin kuma ya huskance su da ya sa tsakiya a kago akwai wanda su juya amma ba su yi shi kamata da inka abin استغفر الله استغفر اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام daga bakin nan ka karanta kana diba abun qibla sai ka juyo la ilaha illallah wa la sharika la kana kallon mutane ko ka huskanci haka lokacin za ka yi ha eh duk wanda kai ba ba shi kan
Thank you. za a lafiya kai ya da cikin ya koma baya.
Ya annabi ya hana wannan mutum ya yi ifsalin sallah da sallah. Eh, kamar ka wannan da ka'i da sallah wannan in yake da suna ka a gurin da kake hallo ka tashi ka dawa mun nan ka ta yi ko ka yi wani ɗan aiki wanda ke gwada ka wannan sallah ita ta a wannan ka gama da ita sannan ko kuma ka ka tai gaba ko ka dawo baya ko ka abun ya sai ka wannan kuma sannan wannan guraren dukan ranar tashin kiyama kowanne sai ya ma shaida da ka tsaya gurin guda ka je in ka je wannan gurin ya ma shaida wancan ya ma shaida ka yawaita guraren da za su ma shaida hal hammamu ya daga cikin hukuncin masallaci ke gare shi muddin da ya sahu abin a haɗe suke kamar yadda umar radiyallahu anhu ya ce inda masallacin ya ce annabi zai kai alaj alaj haccan falastin ke duka yana cikin masallaci ko da bai da ruhu in dai sahun muttasila ne amma masalar da ke da kai sai kaga wasu sun masallacin akwai guri sai su tsaya waje to wannan su wanda wanda ke son Allah mai da su baya ne kamar da annabi ya ce mutane ba za su bushe ba suna ja da baya sai Allah mai da su baya in ka zo kaga guri a gaba kar ka tsaya baya yi kokari ka samu na gaba eh to shi gaban masallaci malamai sun yi saɓani inda larura inda larura wasu malaman sun ce larura tana halitta mutum ya sallah gaban gaban liman amma wasu malaman sun ce komin larurar da ke da kwai innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bi kai da kake gaban sha kana zancen shi yake jaye da kai ka taɓa ganin mutum gaban direba ai ba yayi ba yana abun ga al'ahwat mutum ya nemi wani guri kai je rassallashi daga cikin aftakin da muke za ka ga wannan damar liman ko gehen shi akwai guri mutane sai ka wasu ta yi gaba alhali nan gurin yana iya zuwa in masallaci ya cika damar liman za ku cika in ta cika abin ga kuma kabin wannan haunin shi eh amma wani gamin sai ka gama sai a hankali wasu liman ma sai a yi sahu na mutum uku haunin da su saboda su ne ba su samu ba sai su yi sahu bayan liman kaɗan wai ba kamata ya koyi bayan liman ba kamata ya kujera da liman ha suna kwale da shi suna kwale da shi sai kama limantin mata saboda ba rashin guri ne shi ibn mas'ud radiyallahu anhu shi asalin mazhabin shi mutum ukun za su yi sallah haka suke ba bi ke koma baya ba wannan shine mazhabin shi mutum duka liman sai ya tsaya tsaka guda daman shi guda hagun ɗin shi amma in mutum uku ne an da cikin masallacin akwai mutum ya tsaya ko cikin masallacin saboda nan yana da falala da yawa mutum yana jin karatun liman yana ganin shi yana abun ga wanda ke can waje kuma wani gan abubuwa da yawa za su kauce mashi da jin karatu wani shaidan ya yi yawo da hankalin shi yadda yake so gwara mutum ya wannan ya fara da masallaci saboda shi wannan masallaci ne shi can hukuncin masallaci ne idan sahu ya kai saboda guri ne shi hakikanin shi ba masallaci ba ne yanzu na ana ciniki ko ba a ciniki eh ana sanarwa ana abubuwa da yawa da abin da ba a yi nan ana yi nan guru kenan shi ba lokacin da jama'a ta kai shi yake ɗaukar hukuncin masallaci amma hakikanin shi ba masallaci ne ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك